بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدنا بهذا المحضر ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد الحمد لله gode Allah subhanahu wata'ala ya sake haɗa mu a yau biyar ga watan Disamba watan goma sha biyu alif dubu biyu da goma sha bakwai domin karatun maulidin sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadda muke duba wannan littafi mai albarka tahmisul wasa'il na wadda aka fi sani da ishiriniya wadda Sheikh Yusuf Nabahani ya rubuta wadda insha Allah Sheikh Alfazazi Afwan ya rubuta wadda insha Allah za mu tashi daga inda muka tsaya za mu rera kuma daidai gurgudu insha Allah daga bisani sai mu fassara tare da takaitaccen bayani da mashi'atin lahi tabaraka wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim assalatu wassalamu ala al-fatih al-khatimi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim Allah la Allahu Allah la Allahu Allah la Allahu Allah la Allahu الله الله الله لقد مجد منه أبرى ممجدي قل كل ما يبي لا ترد منجدي فلا قدر إلا دون قدر محمدي تبالت الأدار عن قدر سيدي شفى كل قلب من بان كل إلتي شفى كل داء للدمائر ماضلي بمحكم آية الكتاب المفصل فمنزله لا شك أرفع منزلي تباءلت الأقدار عن قدر مرسلي شفى كل قلب من بنى كل إلتي هو الخير الداعي إلى خير ملتي كريم جليل من كرم وجلتي هوى الفر بالوجهين حب وخلتي تعالى به الايام وسان هليتي والارض العظام احسن التي لقد فاز من كان الرسول إمامه يا قرين ونجت زمامه وكل أن استسعى عليه أنهمه وكل من استسعى عليه أنهمه تأثير رياء النظر شرا أمهمه فأدعو ما بين خوف وذلة هدى مسمى الله عن الرشد فتدت فسمى الأقام الليلة وتهجدت بابن رسول الله صلى الله عليه به اهتدت تقلد سيف لي رسالتي أغمدت لعبادي الأزياف من حيث سلتي تأسس دينا فاعتل كل إمتي وجرد في أدائي سيف حكمتي ولما على قدرا ورفعة همتي تدار له الأملاك من كل أمتي غررا فلا استقبل برورا فلما استقبل الروت والتي لأغلبه فضله على كل قمتي فكان قمتي أدت له مثل قمتي ولما لا قدر ورئة همتي تدار له الأملاك من كل أمتي غرورا فلما استقبل الهوت والتي الله الله الله حق قدر الجار الذي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق على خاتم لما سوى سر لك بلك على إلى صراطك المستقيم ولا آلي قدر الجار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولانا شو الفازازي رضي الله تعالى عنه أتكين وانا للتافي ناسا إشرينية أو أن عارفي لمكي تجي نعرف التاء bayan wato harafi ko kuma baiti kai zance da muka tsaya wadda ya tabbatar da cewa mala'ikun Allah jalla jalaluhu sun buƙaci wato su samu saduwa da sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haskensa wato ya ya haskaka su a takaice suka samu gamuwan suka kuma yi sallah a bayan shugaba sallallahu alaihi wasallam wato har dai suka yi buri na saduwan nan ga manzon Allah sallam ya zama bisa jujjuyawan zamani kar ya zama sau ɗaya kawai su ta saduwa da shi shugaba sallallahu alaihi wasallam so ya ci gaba da cewa shi alfazazi laqad majjadat minhu abarra mumajjadin ala kulli ma yu'dhi la darabbi munjidi fala qadara illa duna qadri muhammadin تداعلت الأقدار عن قدر سجدي شفا كل قلب من دنا كل علتي آه baitin da ya gabata na yi haska mana abin da ya kumsa na cewa kawai mala'ikun Allah su suke burin saduwa da shugaba sallallahu alaihi wasallam suka yi ta buri kuma har Allah ya cika musu burinsu ya zo ya haɗa su da shi suka gan shi ya zama limani a gare su ya ja su sallah suka roƙi Allah kuma suka kuma yi buri cewa su rika samun wannan saduwa ɗin duk jujjuya zamani kar ya yanke ma'ana koyaushe su ta saduwa da shugaba laqad majjadat minhu barra mumajjadin wa'annan mala'iko na Allah hakika sun girmama mafi alkhairin abin girmamawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wato sun girmama mafi alkhairin girmamawa na daga shi shugaba sallallahu alaihi wasallam ala kulli ma yuzi ladar rabbi munjidi shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mai taimako ne munjidi mai taimako ne akan dukkan abin da yake rabotarwa a wajen ubangiji an gane wannan baitin munjidin ala kulli ma yuhdi ladar rabbi kenan annabi sallam mai taimako ne akan dukkan abin da yake rabautarwa a wajen ubangiji in dai abu yana sa mutum ya samu rabo a wurin Allah to annabi zai tsaya maka ya taimake ka yaga ka aikata wannan abu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imam alfaza zai ce fala qadara babu wata daraja illa duna qadri muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai ta face ta zama koma bayan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata daraja da ka sani za a faɗa a nan gidan duniya ko a gidan lahira ko a barzahu ko a ina ne babu wata daraja face tana ƙarƙashin darajar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kawai na dai gama maka darajar nan ko a duniya ne ko a lahira ko a barzahu wanda ke tsakanin duniya da lahira wallahi Allah bai bawa wani halitta alƙadari irin na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam fala qadara illa duna qadri muhammadin tada'alat al-aqdar an qadri sayyidi wato tada'alat al-aqdar dukkan darajoji sun kaskanta an qadri sayyidi daga darajan shugabana annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk wata duk wasu darajoji da za a tara su ga baki ɗayan su an zo an cure su an yi musu ɗaurin tsintsiya aka cake su gaban manzon Allah to sai su kaskanta su dawo ba kawai ba a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shafa kullu qalbin min bana kulli illati sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato ya warkar da duk wata zuciya ya warkar da duk wata zuciya min bana kulli illati daga rashin lafiyan dukkan wata cuta ya warkar da ita sallallahu alaihi wasallam kuma karka ɗauka wai a zamanin sa ne kadai har gaba da gobe akwai network na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda in ya daki zuciyanka kawai to sai nifaqu da hasadu da gillu da hiddu da kibru da duk wasu cutuka da aka sani na zuciya shi kenan sai ya warkar da su kawai in hasken manzon Allah ya daki zuciyarka ba wani mutumin da zaka ga ya shirya ba tare da ya samu haduwa da wannan haske na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kowa ka gani a shirye ya kama hanya wallahi wannan network ne na hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya daki zuciyarsa ta shirya Allah muna roƙonka ba don halayenmu ba ka haɗa mu da wannan haske na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zukatanmu su rika samo ɗosa ne daga mishkatun nubuwa na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shafa kulla da'in lidhama'iri mu'dili bi muhkami ayatil kitabil mufassali فمنزله لا شك أرفع منزلي تباءلت الأقدار عن قدر مرسل شفاء كل قلب من بنا كل علة شفاء كل داء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا وركر دوة تشيو للدمائر da take cikin zukata mu'dili kuma ciwon irin mai wahalan maganin nan to annabi ya warkar da shi duk wani ciwo mai wuyan magani na zuciya da take fama da shi to annabi ya warkar da wannan ciwon in kaga bai warke ba dai to baka fuskanci manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko kuma baka haɗu da wa'anda za su haɗa ka da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wanda suke da pass da za su baka ka haɗu da annabi ya warkar maka da wannan cutuka masu wahalan magani din nan Allah dai muna roƙonka ka warkar mana da namu cututtuka din na zuciya albarkar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya warkar da su bi muhkami ayatil kitabil mufassali da ayatil kitabi wato ayoyi na alkur'ani muhkam wa'anda aka kyautata su almufassali wa'anda suke bayani filla filla na abin da ya zo mujmalan dama kamar yadda aka sani akwai aya da Allah yake cewa su shi Qur'ani a cikinsa akwai ayoyi muhkamai wadda bayanin su ya fito fili akwai kuma mutashabihai can cikin farko farkon suratu Ali Imran minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab to bi muhkami ayatil kitabi kenan da kyautatattun ayoyin littafin Allah alkur'ani almufassal wa'inda suke bayani filla filla da su annabi ya warkar da zukata cutuka masu wahalan magani na zukatan halitta famanziluhu matsayin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam la shakka babu kokonto arfa'u manzili yana sama da duk wani matsayi duk wani matsayi da zaka kawo na wani daga cikin halittu ko da annabi ibrahim ne babu shakka cikin ɗaukakan matsayi na manzon Allah su sallam a kan nasa taba'alatil aqdar dukkan darajoji sun kaskanta an kadirin mursali daga barin daidaituwa da daraja na jekadan Allah النبي محمد صلى الله عليه وسلم شفا كل قلب من دناء كل علة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا وركردا دون زوجيا daga rashin lafiya dukkan cuta gaba rashin lafiya da illa duk koyaye koyaye ki kowane iri annabi ya warkar da shi in kaga bai warke ba to baka samu haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam هو الخجر الداعي إلى خير ملتي كريم جليل من كرام وجه التي حوى الفقر من وجهين حب وخلة تحلت به الأيام أحسن حليتي وحلت به الأفهام أحسن حلتي هو الخجر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيني أبو زائد الله abun fifitawa kuma a cikin halitta gaba ɗaya adda'i shine mai kira ila khairi millati zuwa mafifici zaɗaɗɗen addini wannan yana ishara da faɗin Allah wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa siratan munira adda'i ila khairi millati kenan ko kuma kamar yadda qur'ani ya umarce mu mu ma yadda annabi yake kira din nan mu ma mu yi kira ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan karimun annabi mai girma ne sallallahu alaihi wasallam ma'ana mai daraja jalilun kuma mai girma karimun shine mai daraja jalilun mai girma min kiramin kuma ya haifu ne daga manya sallallahu sallam karimi ne ɗan karimai karimun jalilun min kiramin shi mai daraja ne mai girma ne ɗan masu girma wa jillatin masu dai har yanzu dai duk dai abun kusan ɗaya ne don jalilu mufradi ne jillatu jam'i ne na jalilu ɗin ina fata ana kulawa a baiti ɗaya ne fa duka suke karimu mufradi kiram jami jalilu mufradi jillatu jami an gane bayani yawa karimun jalilun mai shi manzo Allah mai daraja ne jalilun mai girma ne min kiramin daga masu wato daraja ya an haife shi ne ta hanyar iyaye masu daraja wajillatin masu girma hawal fakhra ya tare duk wani alfahari sallallahu alaihi wasallam hawa ai haza wa jama'a kenan eh min wajhaini ya tara dukkan alfahari kuma ta fuska biyu hubbin ma'ana a matsayinsa na habibu habibullahi wa kullatin da kuma matsayinsa na khalilullahi wannan mukami biyu duka ya tarar da alfahari ta fuskarsu shi ne hawal fakhra ya tare alfahari min wajhaini ta fuska biyu hubbin na makaminsa na habibullahi masoyin Allah wa kullatin da makaminsa na khalilullahi to annabi ibrahim duk matsayin sannan ana kiransa khalilur rahmani ne ba a ce masa khalilullahi sai dai a ce masa khalilur rahmani ba wanda za a raba sunansa da lafzul jalala sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam za mu dawo kan baitin nan hubbin wa khullatin din nan ta'allat bihi al-ayyamu sai sai rane ku suka ci ado da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a hasana ilyatin adon kuma mafi kyan ado suka ci da manzon Allah sallallahu ma'ana ta'allat al'ayyamu a hasana iliyatin bihi raniku sun ci ado mafi kuri a dakan ado da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ana dai kulawa da wayannan baituka ko ya sake cewa wa'allat bihi al-afham to haka nan kuma bara ka fassara shi da wancan na farko وحلت به الأفهام سيهان كلا سكا سوكا ننكوبا حلت سكا أدوبا هنكلا سكا سو وحلت به الأفهام سيهان كلا سكا سوكا أحسن علتي أما في كياي وما سوكي هنكلا wato ana nufin masu hankalin kenan a mafi kiyayewan masauki bihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kama annabi to ya samu ya sauka a masaukin da insha Allahu dukkan miyagun ayyuka ya kasangantu kenan ba zai aikata su ba ba zai fada cikin munanan abubuwa da munanan kudurce-kudurce na nafsu hawan nafs da sauran abubuwa inda ka samu ka kama manzon Allah sallam to shi din ne zai kare ka in ka sauka a masaukinsa a gaban a wurinsa fadansa sai kiyaye ka daga dukkan waɗannan irin abubuwa na wato miyaku to mu dawo hawal fakhra min wajhi hubbin wa kullatin manzo Allah sallallahu ya tara alfahari ya tarar da alfahari ta fiskoki guda biyu ta hanyar hubbu da kullatu to me malamai suka faɗa a nan shi mu shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana da littafi kamar yadda muka sani nujumul huda fi kauni nabiyina afdala man da'a ila Allah wa hada taura wato taurarin shirya da suke gwada cewa annabin mu annabi Muhammadu sallam shine mafificin dukkan wani wanda ya kira zuwa ga Allah ya shiryar to a ciki ya kawo bambancin khalilu da abibu har goma sha tara kowane ɗaya yana goya shi da ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin maulan mushon gibrima na gani a cikin annawafi al'ifriya na shi ya kawo bayani taƙaitacce akan bambancin khalilu da habibu to amma shi ibrahim a nujumul huda ya fi kawo abin bitafsili kusan littafin ma ƙarfin littafin ma a wannan matsalan ne saboda haka shi ma'anan khalilu bada'i badaɗin mutum wadda duk abin da ya nema a wurinka ba zai rasa ba shi ake cewa badaɗi komi ya nema ba zai rasa ba da ya zo da kokon baran dai za a bashi kawai amma habibu ba sai ya roƙa ba ake bashi da an ga alaman kawai yana son abu ɗiba ake a bashi kawai ba sai ya yi magana ba kaman wancan kaga ai ba za su zama daidai ba wanda sai ya ne in ya nema bara a hana shi ba ka san akwai wanda zai nema a hana shi ai in ba ba dadin ka bane zai nema ka ta dalla malam kai hakuri wani zaka iya ma saka yawa ko wani zai ƙarya ma ya ce ba wani kuma kuru-kuru zai ce barbaran bayar ba kawai ko kuma kai kai hakuri malam abubuwan sai a hankali to amma in ba dadin ka ne ya nema ba ka iya hana shi ba to amma habibu shi kawai kana kokarin ka dada damar ne in ka ga alaman yana so abu kawai ɗiba za ka yi ka bashi to shine habibu to shine ya ta faruwa a cikin qur'ani annabi ibrahim kurewan a daka makaminsa shine khalilur rahmani ne shi badaɗin allah dan lelen allah ne annabi kuma habibullahi ne sallallahu kamar yadda ya faɗa a hadisin tirmidhi da sauran mariyarta cewa lalle kamar yadda kuka faɗa annabi Ibrahim badaɗin Allah ne haka yake ma'ana kamar yadda kuce inna Allah ittakhadha Ibrahim khalila wa huwa kadhalik da ya kirga ya kirga ya bayani ya bayani ya ce ala wa ana habibullahi me yake gudawa kenan kenan habibu ya kasa khalilu bayan ya kawo dukkan mukamin ne yace a tara hankali to ni ni ne habibullahi to bambancin yadda ya zo a qur'ani habibullahi khalilullahi matsayinsa roƙo kamar yadda muka sani a ƙur'ani annabi ibrahim yana cewa wa junubni wa baniya an na'budu al-asnam ko ya Allah ka nesantar da ni ka tserantar da ni da ni da dukkan zuri'ata kar da mu bauta wa dodo kar mu aikata wani abu kazanta na auren bauta maka mu haɗa bautarka da wayansu ƙazanta kamar dodanni da sauransu annabi muhammadu sallam ba tambaya ba roƙo Allah ya ce inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tatheera iyaka manufar Allah kawai abinda Allah yake nufi shine tafi da dukkan ƙazanta gabarin mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma tsarkake su tsarkakewa yana daga cikin manufofin ubangiji ya tafi da kazanta dukkan nau'in kazanta daga zuri'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim mukamin sa roko ne a ina muka gane haka a qur'ani fadin sa wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim Allah kar da ka kunyata ni ranar gobe kiyama ranar da dukiya ba ta amfani idan an kama mutum a duniya dukiya na amfani za a je a bayar a sake mutum wala banun haka ‘ya'ya a duniya nan suna amfani mutum yana da ‘ya'ya wadda suka kafu da abu ya same shi yanzu za ga sun zo sun yi cincirin do sun tsaya tsayin daka sai sun ga sun fitar dottijonsu to a wancan ranar duka ba za su yi amfani ba illa manata Allah bi qalbin salim sai dai wanda ya zo wa Allah da kubutaccen zuciya to kaga annabi Ibrahim yayi roki Allah wala tukhzini yawma yub'athun karka kunyata ne ranar gobe kiyama ya Allah ka sani dai lalle Allah bare kunyata shi ba tunda annabin Allah ne manzon Allah ne bada'in Allah ne ulul azmi na rusul to amma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mukamin babba kenan babu tambaya faru ko sai muka ji Allah yana cewa yawma la yukhzi Allahu nabiyya sunan ranar lahira kenan cikin sunaken ranar lahira wanda suka zo a Qur'ani sunaken ranar lahira sun zo sun kai ɗari uku a Qur'ani eh sun kai ɗari uku to wannan na ciki sunan ranar lahira ma wai ranar da Allah bare kunyata annabi Muhammadu ba ba fa annabi roƙo yayi Allah ya faɗi hakan ba wai sunan ranar ma kenan yawma la yukhzi Allahu nabi'a ranar da Allah ba zai kunyata annabi Muhammadu ba sai ga wani kuma Khalilu yana cewa wala tukhzini yawma yub'athun kar ka kunyata ni ranar gobe kiyama to sunan ranar ma kenan sannan annabi ibrahim mukaminsa shine ya ce hasbiyallahu haka ya haka ya faɗa qur'ani ya tabbatar mana Allah ya ishe ni shi yake faɗi ha annabi muhammadu ai ba ba haka bane mukaminsa Allah ce ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu ba wai shi zai ce Allah ya ishe Allah ne da kansa alaihi tabaraka wa ta'ala yake cewa hasbukallahu haka dai in ka duba duk qur'ani mukamin annabi ibrahim roko ne mukamin annabi muhammadu bayarwa ne ba tare da roko ba suna nan kuma duk wani annabi in ka duba sai ka ga roko yayi annabi musa ba haka bane yace rabbi shrah li sadri ko annabi ya roƙa ne Allah ka yalwata mini kirjina annabi Muhammadu ba tambaya ba roƙo Allah ya ce alam na sharah laka sadarak annabi Musa ya ci gaba da roƙo ya ce wa sirli amri Allah ka sawwaƙe mini lamarina addu'an da annabi Musa ya sai ya dawo a'a shi mu ba wai roƙo muka yi annabi ba roƙo ya ba a mutanen sama Allah ya ce masa fa inna ma'al usri yusran ba sai kun roƙa ba kuka da kun ga wahala to akwai sauki biyu na biyo ba sauki ɗaya ba kamar da shehu ibrahim ya faɗa ko wa kullu laylin ba'dahu naharu wa kullu usrin ba'dahu yasaru bal kullu usrin ba'dahu yusrani kama ata an ahmad al adnani ba da shehu ibrahim ya faɗa ba ruhul adab kowane wahala ɗaya ma da mun gan shi mu ta murna kawai sauki biyu ne ke zuwa haka sabbai aka ce suke in sun ga tsanani ya shigo dai to murna suke sun san sauƙi biyu yanzu zai zo ai ta washa washa kamar yadda annabi ya fara lan yaglib usrun yusrani wahala ɗaya ba ta tabarin jayan sauƙi biyu ba kullum shine a sama kaga in kaga wahala ka duba ma ni'ima ta ubangiji in kaga wahala kai murna an jima sauƙi biyu suna zuwa in sauki ya zo kuma washa-washa ya zo maganin karya gudu ka ce alhamdulillah kai tawar da godiyar Allah ba inda zai ce karka ce kuma za ka yi fassaran abin nan upside down ka ce ok to tunda in an ga wahala sauki ne zai biyo kenan an ga sauki kuma kenan wahala ne zai biyo a'a ba haka bane sai dai baka gode ba ubangiji jalla jalalu yace la in shakartum la azidannakum in kuka gode in na ba ku ni'ima ba zan kwace ni'iman ba ba a ƙari zan yi ma akan ta ita kam tana nan bara tana nan constable amma za mu ma ƙaro muku annabi kuma yace ashkuru kaidun ni'matul mawjuda godiya da baibayi ne ga ni'ima da ta samu yace godiya na nemo ma ni'imar da babu ita a kusa in ka gode aka baka ni'ima yar kaɗan sai godiyan ta kalato ma wata ni'imar da ba a ma baka haka dai abubuwan a qur'ani mukamin annaba duka roƙo ne amma annabi ba tambaya ba roƙo zaka ji Allah ya ɗiba ya bashi kawai sallallahu alaihi wasallam to shine anan yake cewa لقد فاز من كان الرسول إمامه gaskiya mu gode wa Allah yanwa Imam Al-Fazazi yace man kana rasulu imamahu duk wanda ya zama Annabi Muhammadu shine jagoransa laqad faza wallahi tallahi wannan ya rabauta rabo mai girma ma'ana laqad faza fawzan azima kenan da yake waka ne sai aka bar shi laqad faza kawai don laqad din nan shi ne abin da nake gaya muku kullum na masu balaga al-mu'akkidani allatani ta'tiyani bi kasri shakkil mutaraddid shine wannan duk wanda annabi ya zama jagoransa shine ya sallama wa ya miƙa komi da komin sa baya yin komai sai ta hanyar sa kai wannan yayi rabauta rabo mai girma yaqudu bihi na'wan najati zimamahu ya zama annabi yaqudu zimamahu annabi yana jan ragamar mutumin nahawan najati ya kudu zimamahu bihi nawan najati yana jan ragamar wannan wanda ya sallama annabi ya da shi jagoransa din nan nawan najati ta kadda wato katarnin tsira wurin tsira annabi zai ja shi ne ya ja ragamarsa ba inda zai tseda shi har gidan tsira kowa ya san ina ne kuma gidan tsira wannan wanda ya bi shi ya sallama masa kenan ne da shi shugaba amma wa kullu man ista'afa alaihi duk wanda yayi tawaye ga manzon Allah yayi taurin kai wa manzon Allah ya bin manzon Allah anamahu annabi zai rafar da shi zai kashe shi kenan shine anamahu annabi zai kashe shi zai rafar da shi za neme shi a rafa yanzu ko dai ya kashe shi da hannunsa ko kuma ta hanyar sahabbansa masoyansa to na faɗa muku kwanan baya ko cewa mutum nawa annabi ya kashe da, da hannunsa ɗaya rak ɗaya rak shirewa ubayyu bin khalaf me yasa annabi ya kashe shi me ya faru an san tarihi don ranar ban gaya muku ba na da yake muna sauri yau na rage bai tukan saboda mu samu mu yi bayani me yasa ya ga annabi ya kashe shi kaza annabi baya in an je yaki sabai cewa suke yi ya rasulullahi kai kam ka zauna kawai suna gudun kar annabi ya kashe wani ya tafi aljanna kunna su su kashe shi su tafi aljanna a garin annabi ya kira ya kashe ka kam ba a san ina zaka je ba zaka yi su yi annabi tanti ya zauna tare da iyalai yana controlling yaki a matsayinsa na shugaba alaihi salatu wassalama komai suna gudu kar ya kashe wani wani ya tafi aljanna na Allah zai yi nabi ya kashe to annabi abin da ya faru ya kashe ubayyu an zo yaki kowa yana kama a kasan ana kame wannan ya kama wannan ya ce na kama wannan wani in ya isa fito ko kuma yi mubaraza cewa ya isa sai wane ya fito sai su kara kamar yadda aka yi da amru ibn wud a yakin da aka yi na gwalologo wanda na ba ku labari wadda aka yi kwana biyu yana kafsawa da sai na ali babu wadda ya jiwa ko ɗaya ciwo a cikin su biyu saboda tsabar ƙwarewansu dukansu bayan ya yi mubaraza wa isa fito kowa ya shiru an ce fa in ya tsaya ya tale haka da ƙafafuwansa in an kawo irgi na raƙumi aka saka a osinsa kuka kama kuka yi ta ja sai dai irgin ya tsage amma ba dai shi ku ja shi ba kam amru ibn huddi ba dai wai ku kada shi wai yana tsaye komin ya kuka yi da shi yana tsaye cat to da aka zo wannan yaƙi shi ubayyu sai mubaraka ya fito ya ce waye kwanansa ya kare zai tare ni sai na abubakar ya tashi ya ce kai kaɗan ba da kai nake ba koma ko sai na umaru ya zafura ya ce koma kai kaɗan kai ma sai na kowa ya tashi ya ce koma sai na ali zakin Allah ya tashi shi ma ya ce koma yaro ba da kai nake ba da uban gidanku yau nake yi in ya isa ya fito kowa ya tashi ya ce a shi ya gashi shi ma tukunna ba magana annabi ba ya ce ai shi ya fi karfin kowa shi kenan annabi yana shiru yana kallon sa sallallahu alaihi wasallam yayi ta kura yayi ta kira idan muhammadu ya isa ya fito yayi ta irin wannan to kamar da kuka sani sai na ali a can yakin gwalolo abin da ya faru da amru ibn huddin amru din yayi ta kalubalantar sa bai kowa ya san shi yana tsoro bai magana ba sai na ali lokacin shekara sa 22 fa ya zabura annabi ya hana shi yace amru ne fa aliyu da ya sake wannan shirme shirmen nasa sai na ali ya sake yunkura annabi ya hana shi na uku da sai na ali ya sake tashi annabi ya sake shi kawai ce je ka aka je aka yi ta bugawa sanda kai suka kwan biyu da wani abu kusan kwana uku suka yi suna bugawa sare sare ba wanda ya taba jikin wani sai a na ukun ne kwana na ukun ya dan yanki sai na ali kadan a saman kira jini ya fara zuba a fiskansa sabai suka ce ya rasulullah kai wa sai na ali addu'a yake ba zan yi ba ko an san wannan ai mun karanta a tafsiri har yayi nasaran tafko sai na ali kafafuwan sai ta waina waye waina waina ya sace shi sama yana juyawa yana jiran sai na ali ya zo ya raba shi biyu sai na ali yana juyawa takwabin sa hannunsa kan amru dan wuddi an kar kawai sai sai na ali ya raba shi gida biyu kawai da wannan zulfiqar din nasa mai baki biyu irin na sojojin nan wanda annabi ya bashi sallallahu alaihi to da ubayyu dan kalaf ya yawaita surutai yana bambami kowa ta je ce ba da kai zan yi ba da ubangidan ku yau zan yi mai gida alaihi salatu wassalamu da ya zabura da ya fito ana sabai suna ba da abu da yake a ba da wuri kawai ya fito ya tsaya ya ce zo annabi kai ya hau dokinsa sallallahu ya ɗau abin nan kan sakali ya nufo ya tinkaro arni su abu jahil da suka ga annabi ya fito suka ce ubayyu karka yadda ka je sai ba ya ba shi shawara ubayyu karka yadda ka tari wannan mutum zai kashe ka wannan su udba duk dai manya-manyan kafurin nan bayan da ba su yi da shi ba yake wallahi sai ya je ashe jini yake kiransa shi kenan kawai sai taho da gudu wurin annabi yana zuwa kawai annabi da ya ga kawai sai cire kansa kawai shi kenan kan kifta da bismillah kawai annabi ya cire kansa magana ta kare shi kenan shi kan ya zama tarihi to shi ne shi kadai annabi ya taba sa hannu ya kashe a filin yaki sallallahu alaihi wasallam kaga shi ma yayi suna ai ko ya a tarihi da dole a kira sunansa so wannan shine anaba hudin nan anama hukai ma'aiki duk wanda ya abin nan ya yi mai tawaye to zai wato zai rafar da shi ma'ana zai kashe shi anama hu aika talam tasiru riya'un nasri shaharan amamahu riya'un nasri iska na taimakon Allah tafiyu tana tafiya shaharan tsawon tafiyan tsawon wata guda a mamahu gaban manzon Allah kafin ya iso gidan kafirai in za a yaƙi saura wata guda annabi ya iso gidan kafirai Allah zai tura iska ta je ta yi ta gigi ta hankalinsu ta yi ta rusa musu kakkarya musu bishiyoyi da abubuwa shine faɗin manzon Allah su salama hadisi ingantacce nusirtu bi rubi masirata shahar ko Allah ya taimake ni da sa tsoro a cikin zukatan kafirai tun kafin in fiskance su da yaƙi da wata guda haka Allah zai jefa musu tsoro haka kawai sai arna ya gabansa ya faɗi to daga nan za su fara ganewa sai duna rasulullahi zai tinkaro su kenan masu wayon cikin su sai su tattara su gudu wanda jini yake kiran su kuma sai ajali ya zo ya same su har gida in kuma ba jini yake kiran su ba kamu ne sai su dawo cikin wato kaman mu to haka dai tasiru ya'un nasri iska na taimako na tafiya shaharar tsawon wata guda amma bahu gaban manzon Allah tun kan ya iso gidajen arna fa'ada'uhu saboda haka maƙiyan manzon Allah ma bai na khawfin wa zillatin kullum za a gan suna tsakanin tsoro da kaskanci ko dai kaga suna tsorace suna firgice ko kuma suna kaskance musamman da wannan tsoron ya fara dakan kirazansu hada an fusan ballat anir rushdi fatadat فصامت وقامت ليلها وتهجدت بيمن رسول الله في في من بيمن رسول في الصلاة به اقتدت تقلد سيفا للرسالة أغمدت لهيبته الأسياف من عيث السلة hada anfusan tallat annabi muhammadu sallallahu ya shiryar da rawuka waɗanda suka riga suka bata ma'ana masu rawukan kenan ake nufi anan ya shirya da rawuka da suka riga suka bata anil rushdi gabarin shirya fa hata da ya shirye su sai suka zama shiryayyu din kuma fasamat take sai suka kama azumi kawai wa qamat lailaha suka azumci yini wa qamat lailaha suka rika tsaye da salloli a cikin dararrake da suka samu kawo kansu ma'ana suka yi ta sallah suna azumi dai kawai wata hajjadat sannan suka rika kiyamun laili kiyamun laili ta hajjidi mu riga mun karanta a cikin karatunmu na lubun lubun ko cewa karatun qur'ani ma ta hajjidi ne mutum ya zauna ya yi ta tasbihi ta hajjidi ne sallah ma ya yi ta yin ta ta hajjidi ne haka dai duk nau'uka na irin waɗannan ana kiransa tahajjudi biyun ni rasulillahi ko biyun ni rasulin fi salahi da yaqtadat wannan sun samu haka ne biyun ni rasulin da albarkan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda yaqtadat bihi fi salahi wanda suka yi suka yi koyi da shi a cikin nagarta a cikin ayyuka nagari da albarkansa suka samu wannan to kaga duk inda salihai manyan bayan Allah suke zaka ga suna neman albarkan manzon Allah kamar nan kaga ya tabi yumni rasulullahi da albarkan manzon Allah to har abada ruwa yana maganin dauda har gobe yan uwa mu dau wannan tsari na kamun kafa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikin dukkan sha'anunmu sahabbai babu wanda ya kai su tauhidi su suka dauka daga ainihin tushen wurin manzon Allah ko to amma suna tawassuli da manzon Allah suna kamun kafa da manzon Allah suna neman albarkan manzon Allah su sallam kowa wato abu ya same shi na damuwa to yana gudure ya je wurin manzon Allah su sallam annabi yayi abubuwan mamaki iri iri na mu'jizozi daban-daban wanda sabai suka ci albarkan manzon Allah suka ci arzikinsa ya ishe mu ko da auren yaƙi ne za ka sabai suna neman albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi ukashatu an san hikayar sa ko malamai masu kawo mu'jizozi suna kawo labarin sa kamar hujjatullahi alal alamin na sayyidi yusuf nabhani da sauran littattafa da sun kawo wannan labari ana tsakiyar yaƙi fa takobin sai kare tsabar sara kawai babu yadda zai kawai wani kafuri ya sako shi a gaba a dubu yana gudu ya zo wurin manzon Allah ya Rasulullahi taimake ni ka taimake ni ya Rasulullahi annabi ya duba kusa da shi ba makami ga arnin nan kuma ya sa shi gadan gadan a gaba da makami annabi ya duba ba makami a kusa da ya haka kawai ya ja irin icen tankan dabino din nan yana jefa wa kashe yana taɓewa kawai sai ya dawo takobi kawai sallallahu alaihi wasallam wannan kajin yana zuwa isansa kawai ifta da bismillah ya kai shi lahira kuma takobin nan da ita ya rika yaƙi sauran yaƙoƙi duk da ya halarta bata ce a tun da yanzu na gama aiki na bari in koma tankan dibino na ba a kawai ta zauna takobin da ne kawai wani sahabin sayyiduna rasulullahi sallam ya zo wurin manzon Allah ya kawo kuka bayan ya zo sai dare ya tsala sai ya kuka wa annabi sai rasulullahi ina tsoro yau din da akwai duhu sosai ya za a yi ne ina tsoron koma gida gaskiya duhu ya yi yawa sosai ga dare ya tsala to a ranar ne aka aka gwadawa dukkan injiniyoyin duniya masu kere-kere ƙarya suke yi ga injiniyan gaskiya da gaskiya annabi Muhammadu a ranar annabi ya kera masa totila wanda ba ta amfani da batu ba ta amfani da lantarki ba ta amfani da duk wani wurin kunnawa ko mene duk babu shi wannan irin tamkar dibinon da annabi ya ɗauka da ya yi haka ya taba kayin abun ta nan sai kawai sai wuta kawai da ya taba ta nan ma sai wuta sai ya bashi kawai ya ce ka rike tsakiyar kawai sahabin nan ya rike tsakiya an ce yana kai daga inda yake in ana duhu yana kai kusan kilomita akalla goma zai haska mar gaba shikenan ba sai an sa batiri ba yanzu masu sa me ake cewa ya kasa bara haka dai wani abu ya kasa yabin fura wuta yabin kunna wuta din da ake sa ake sa maza batir ko wani har lanta ne ma ana cajin sa da nepa ko to koma ya ne ne dai shi sai an yi wa'insu akwai asbab na kunna wutan to annabi kawai haka ya bashi kullum inda ya yi in za a yi tafiya ma kawai da ya rike shi kawai sai yadda ka san kawai nefa kawai sai dai ku ta tafiya kawai kamar da rana to akwai wani labari mai ban dariya na wani wahada a zamanin manzon Allah wani wahada ne ainun ainun fa sosai irin wanda don na taba ganin sa a Saudiya irinsa sat yadda na karanta wannan wadan labarin wadan na ga irin wallahi gabaki ɗan sai ka ganshi ɗan haka kan ka kife da ƙwarya kuma tsoho ne komi kuma yana da shi sai dai ɗan ƙanana ɗan kansa haka kaman ka tamƙi hannu haka yana tafiya ɗan hakan nan zai wuce ta osinka to irinsu to wannan a zamanin annabi akwai wani sahabi ƙarami ne sosai duk yara yan ƙanana fa amma sun fi shi tsayi sun fi shi abin nan to sai yara suka dame shi da tsokara duk inda yara suna tsokararsa in ya bi yara da su lele shi su gudu yana fama da wa'incan wa'incan suna fama su tsokane shi ya gudu ya je wuri wa'incan wa'incan su tsokane shi ya gudu ya je wuri wa'incan ya rasa yadda zai yi sai wata rana sai abun tsokanan yayyawa sai ga manzon Allah su sallallahu ransa ya ɓace ya rasa yadda zai yi ga sunan ta ko ta ina suna ta masa jagulgula shi yara ya rasa kuma ya zai da su Allah bai bashi yadda zai iya ya kama wani ya buta ma sai dai ya bi su su ta masa dariya sai annabi ya zo ya ce ya rasulullahi na rasa yadda zai yi kaza ka sai kawo kwamfali annabi ya ce kana so ka yi tsayi ne ya ce eh mana ya rasulullahi sai ina so ka yi ya rasulullahi in futa wannan takaicin annabi yace tsawo da jiki ko kuma tsawo kawai yace da jiki kai da jiki kai ya rasulullah da jiki annabi yace to zo nan sai ya zo annabi da ya dafa kansa kawai sai ya ƙara tsawo annabi yace yayi yace a annabi ya sake dafa kansa sai ya ƙara tsawo annabi yace yayi yace a aka sake dafa shi ya ƙara tsawo annabi yace yayi yace yayi har ya mutu bai sake dawowa yadda yake ba shikenan ka taba ganin irin manzon Allah mai ƙara mutum tsawo wada shi kenan daga nan ya huta ba zai ta kuma kawai ta tsokane shi ya tafki ka za ka gane daga rana to irin suna nan nan fara kawo su mujizozin da annabi ya yi su kaɗai sun ishe mu kamar yadda aka sani sun ishe mu majalisi hada an fusan ضلت عن الرشد فاتدت فصامت وقامت ليلها وتهجدت بيمن رسول الله رسول في سراي به اقتدت تقلد سيفا للرسالة النبي يا راتي تكبي نا النبتة نا نا منزنج يا راتي تكبي منزنج da ya rataya ogume datil asyafu li aibatihi min aisu sullati haka za ka yi sai ya fita maka da annabi ya rataya takobinsa ha duk wani mai takobi ai dole ya mayar cikin kubensa ai ko da annabi ya rataya takobi na risala ogumidat ogumidat al-asyaf maza maza sai aka maimaida takubba cikin kubensu li haibatihi saboda kwarjinin annabi muhammadu annabi ya rataya nashi ai magana ya kare kowa kawai ya tattara nashi ya nashi in yaki kuma to min aizu sullati ta inda aka zaro su to sai aka memme da su cikin kubensu ɗakin su kenan sannan yace ta'azzaza dinan fa'atala kulla qimmatin wajarrada fi a'da'ihi sayfan nikmatin walamma ala qadran wa rif'ata himmatin tada'at tada'at lahu al-amlaku min kulli ummatin gururan فلما استقبله تولت تعزز دينا manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buwaya a cikin addini fa'atala kullu qimmatin annabi ya daukaka dukkan daukaka ya daukaka dukkan daukaka irin ta daraja qimmatu ai ana nufin daraja madaukakiya shine qimmatu annabi ya ɗaukaka dukkan bisa dukkan wata daraja maɗaukakiya an gane wajen rada fi a wajen rada saifa nikamatin annabi ya tsaraita takobin azaba ya zare shi kenan fi a ada'ihi a cikin makiyansa walamma ala qadaran yayin da manzon Allah ya ɗaukaka da wata irin daraja wa rif'ata himmatin da kuma ɗaukakan himma to ta da'at lahul amlaku sai sarakunan duniya suka yi masa taron dangi ta da'at kenan sai suka yi masa taron dangi min kulli ummatin daga dukkan jama'u suka yi ta taron dangi za a yi gazwatul azab kenan saboda suna ganin lamarin annabi yanzu kan fa in sun yi wasa zai buwaye su don haka bari su yi taron dangi sakamakon ta'azzaza dinan din kenan buwayansa da yi a addininsa gururan suka yi taron dangi din daga dukkan jama'u suka yi taro jama'a jama'a gururan saboda rudu da rudu dai kawai a takaice falammas takbalar yayin da suka fuskanci manzon Allah ta wallafi sai suka juya kawai suka fahimci ba za su iya ba dole suka yi juya ta baya da gudu kamar yadda ya zo a cikin suratul kamar ne ko sai samul jam'u wai walluna dubur to shine wannan li akmasihi ni a nuska a wata nuska da take gida da nama wannan na annawa filitariya ban ga wannan baitin ba ci li a kamar su din nan ban gan shi ba na ku akwai dukan ku akwai wanda babu shi ko babu kowa yana da wannan baitin to a din annawa filitariya ban gan shi ba sannan akwai wani littafi ma a gida shi ma ban gan baitin ba ɗungurungun لأغمسه فضل على كل قمة ku duba min baitin nan aka ce na shi ma babu ko yawwa to ka gani ko bugun wannan irin wancan bugun na gidan ne li akmasihi karkashin dan kwaren kafan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadlun akwai fifiko ala kulli kimmatin ko ko ya ne kam bisa duk wata daraja madaukakiya ma'ana abin da ake so a gwada maka duk wata daraja madaukakiya ta duniyan nan ko ta lahira ko ta barzaku ko ta ina ne tana karkashin kafar annabi muhammadu ya take daraja shine kadai abin da baitin ke gwadawa duk wata daraja tana karkashin kafan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya take ta ya tsaya aha li akhmasi fadlu ala kulli qimmatin ga dan kwaren abansa wato nan inda ya dan fada din nan kowa yana da shi ai a can ga can a cikin fa'alan wasalan fa'ala fa'ala bishari kada ta bil mukassas a cikin an ambaci dan kwaren kafa akhmasai din nan ko na to fakam immatin da yawa ana samun wata daraja ta ƙoli ana jin maganar nan adat sai ta koma ummatin lahu misla ummatin lahu sai ta dawo kaman bola a gaban manzon Allah daraja ce ba wanda ta kai koli amma in aka kara ta da annabi aka gwada wa annabi aka dubi darajar annabi sai ta dawo kaman bola ne bola yana da wani mutunci ko juci yana da wani mutunci ba kawai bane a wurin mutane ko to haka duk wata daraja maɗaukakiya ana kara ta da manzon Allah sai ta dawo kaman juji ko bola haka take dawowa darajarsa ita ce sama ita ce alar daraja ma'ana kawai kaga abin da ya bambanta su dai wasali ne daga ashe wasali yana da muhimmanci addini sanin wasali na hau kaga kimmatu darajatu ummatu bola wasali ɗaya kawai aka canja ƙummatu ƙimmatu ko kamar yadda jannatu jinnatu kaga wasali ɗaya kawai aka canja jannatu aljanna kaga abu mai kyau ne kana kai wasalin ƙasa jinnatu ginnawal aljanu wanda jinnu suka buge shi suka make shi to da haka ashe wasali muhimmin lamari ne kar ka zo ka rika karanta abu yadda ka ga dama ka dauka kawai ya halatta bai halatta ba za ka iya kwabo ta maimakon zagi sai ka yi yabo ko maimakon yabo sai ka yi zagi yana faruwa aha walamma ala qadaran yayin da manzon Allah ya haye ya dare kan daraja darajar sa mafi daukaka din nan wari adan da daukaka wari ati himmatin ko ko menene wari ata himmatin mudaf da mudafun ilayhi ko walamma ala qadaran yayin da annabi ya dare bisa darajarsa wari ata himmatin to kuma daukakan himmarsa ta kai kololu kololuwa tada'at lahu al-amlaku min kulli ummatin annana ta misra'i rabin misra'i sai sai sarakunan duniya suka yi ta taron dangi sarakunan duniya na daga dukkan al'ummatayya suka yi taron dangi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gururan da rubu da rudewa kawai falamma takbalaru yayin da annabi yayin da suka fuskanci manzon Allah suka nufe shi tawallati sai suka juya da gudu daga za mu kwana a nan sai kuma gobe insha Allah za mu karisa sauran baituka din بمشيئة الله تبارك وتعالى gobe na ji talata ne ko? o laraba? to gobe ba dai muna nan gari kawai muna nan insha Allah babu bara mu je wani wuri ba maulidi nan insha Allah ya rabu ya rabu ya rabu ya samadu fakon muke sallana da al'adu يا بر يا يتفاعل المراد أجل يا من لا له شفاء كلا ولا ولد أنجت بيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيه له حق ولا ضد أنت الجاس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد التاري الأنساب أحمد صلى الله عليه وسلم على خير الورى جددا محمد آل أصحابه سندو akwai yan uwa da suka saya mana microphone na gabatar da harakokin maulidinmu na bana din nan wadda yau ya iso Allah ya saka musu da alkhairi mun gode su sai da abbakar musa kenan Allah ya saka musu da alkhairi mun gode Allah ya kara mana soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam